لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوة قوة قومة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرن مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 22 ga watan hudu a Gregorian calendar 2025 wannan shine kaset ɗinmu na 131 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na addoktor al'allama abdulazim albadawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul jana'izi littafin da ke magana akan yadda ake yi wa gawa sallah da yadda ake kimtsata da yadda ake mata wanka da dai shauransu mun koro bayanai a cikin wannan babi mai albarka mun yi ma ya jibu ala a ƙaribin mayyici wato abin da ya wajaba akan makusanta mamaci me ya wajaba akan su idan aka ce nasu ya mutu mun yi abu na farko shine asabur war rida bil qada su yi haƙuri su rungumi ƙaddarar da Allah ya hukunta musu na cewa wanan su ya rasu mun yi dogon bayani a wannan gabar sannan mun yi asaburu ala wafatil auladi ko wato mutum ya yi haƙuri akan rasuwar 'ya'ya ƙanana mun yi wannan ko yawwa to sannan yau za mu tashi akan ma ya harmu ala a ƙaribil mayyit wato abin da ya haramta akan makusanta mamaci mun yi abin da ya waje ba su yi yau kuma za mu yi abin da haramun ne su aikata kaji shari'ar musulunci malam mai bayani dalla dalla wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina kenan Allah ya ce haka muke yin bayani na ayoyi da hukunce hukunce filla filla saboda hanyar mutanen banza ta fito fili a gane ta ina fata an gane ma ya harumu ala a ƙaribil mayyit abin da ya haramta akan makusanta mamaci kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce in an ce makusanta mamaci ana nufin ko dai 'ya'yan shi ko matan shi ko iyayen shi ko kawunan shi ko baffanin shi ko kuma danginsa dai na jini yayinsa da kannansa na fata an gane waɗannan su ake nufi da aqaribil mayyit makusanta mamaci ko matansa da dai shauransu to mun ji me ya wajaba su yi shine su yi haƙuri su rungumi ƙaddara na biyu su ainihin wato mai da al'amarinsu ga Allah da ƙaddarar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu to yau kuma za mu ji mai ya haramta a kansu abu na farko daga cikin abin da ya haramta idan aka yi wa mutum mutuwa shine anniyahatu aka ce anniyaha ana nufin kuka wanda ya shari'a ba ta yarda da shi ba shine kuka da ƙaƙaji da ihu da faɗuwa da tashi da cewa na shiga uku na lalace kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan ihu da wannan kuka da wannan kakaji shari'a ba ta yadda da shi ba ina fata an gane wannan shine abu na farko da ya kamata kowanne musulmi ya sani haramun ne a kanka haramun ne a kanki haramun ne a kan duk wani musulmi in an mara rashi ya dinga kuka yana kwarma ihu al'umma tana jin shi in ka aikata haka ka aikata haramu domin baka yarda da hukuncin da Allah ya kaddara maka ba wanda ya da hukuncin Allah baya kuka da kakaji da ihu lokacin da musiba ta same shi mun faɗa cewa idan musiba ta samu mutum ko na rashi ko na musifar dukiya ko na jinya ko ma menene abinda Allah ya ce shine ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana da haka daga lokacin da ka samu wata musifa sai aka ga kana ihu to ka fita daga da'irar sunnar manzon Allah ina fata an gane to wannan shine da haka sai yace an abi malikin al-ash'ari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنصاب والاستسقاء بالنجوم والنياهة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ina fata an gane daga abi malik al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace arba'un fi ummati min umuril jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'ummata yana daga cikin masifar jahiliya yana daga cikin al'amuran jahiliya wanda har yau jahiliyar ta wuce amma ba su daina su ba in ji manzan Allah jama'a arba'un fi ummati min umuril jahiliya abubuwa guda hudu in ji manzan Allah wannan abubuwan guda hudu suna cikin al'amuran jahiliyar da al'umma ta ta ta daina su an gane maganar da ke ku la yatrukuna hunna annabi yace kuma wallahi duk yanda za a yi ba za su daina wannan abun ba har sai kiyama ta tashi yasa sai dai mu ta wa'azi mu ta jan hadisi amma a ce ba an daina abun har abada kwata kwata to zai yi wahala dan annabi ya ce ba za a bari ba haka tun da yace ba za a bari ba ai ba za a barin ba sai dai ai ta wa'azi wanda Allah ya ganar da shi sai ya daina wanda kuma gagara ganewa to sai dai kasar kabari ne za ta ganar da shi ko shikenan in dai ya mutu ai dai ne dole ya daina ko amma in yana da rai annabi ya ce wallahi akwai wanda ba za su daina ba har su mutu Allah ka kiyaye Allah ka sauwaki Allah karka samu cikin wanda ba za su daina wannan abun ba to shine yake cewa na farko alfakhru fil ahsabi alfahari da dangi na fata an fahimta alfahari da dangi kuma don Allah ka lura kai wato manzan Allah yana da mu'ujiza malam don Allah an daina alfahari da dangi ba a daina ba kusan ma yanzu abin yake karuwa kowa ya tahi ya bugi kirji ya ce ni ne wani dan wani ko da fa wanan nan ba a kan layin daidai yake ba yana alfahari da shi aga ne ko ba haka mala yaqub haka za ga mutane suna alfahari da dangi ko da kuwa dangin sunan suna da matsala na tarbiyya da addini da sanin ya kamata amma da ga suna alfahari da su ni ne ɗan gidan wani in za a ji a bincike tari kai wallahi bari ku ji a wasu lokuta ma shi da kansa ya san wanan da yake alfahari da hima ba mutumin kirki bane wallahi shi ma ya sani amma duk da haka yana me yana alfahari da shi to malamai suka ce ko da danginka mutanen arziki ne to bid'a ne haramun ne ka dinga alfahari da su ina fata an gane yanzu duk duniya wa ya kai na na fatima da alhassan da husaini da sauran dangin manzan allah eh wa ya kai su abin alfahari a duniya babu to amma ko su ba su alfahari shi kansa annabi ce musu yayi kada ya ruɗe ku cewa ni wanan ku ne abin da ya kamata ku mai da hankali akan sahi ne ku bauta wa Allah ya ce ya fatimatu binti muhammadin ya ke fatima yar gidan annabi muhammadu salini ma badalaki a nan duniya in kin ga kina da wata bukata tambaye ni in baki amma a lahira la'ugu ne anki min Allah shay'an wallahi ba zan iya tsina na miki komai ba bautar da zaki wa Allah da kiyaye addini da zaki shi zai saki sami menene rahamar Allah ba wai dan ni babanki bane ba to dan Allah in dan annabi ko yar annabi ko dangin annabi ba a yarda su kunta suna alfahari da suna da manzan Allah ba a a cewa aka yi su zage su yi abin da zai kai su lahira lafiya don Allah waye saura wanda zai tsaya na alfahari da wani uwan shi akwai babu sai dai ko shakka babu lallai suna da wanda ya kamata su yi alfahari in har ana alfahari haka ne ko ba haka ba shine annabi muhammad ya kai ya ma wuce wa ya kai waye kamar ka wa ya san daraja ya taka wa ya san matsayi ya naka tunda allah ya yabe ka duka wanda ya ƙi kama yi gaba haka ne ko ba haka ba ba wanda ya kai annabi ba wanda ya kama da shi baya wanda ya samu matsayi irin nasa mawaƙi ya ce tun da dai Allah ya yabe ka duk tun da har Allah da kansa ya yaba ma duka wanda ya ƙi ka ma yi gaba duk wanda ya ƙi ka to wallahi sai mun yi gaba da shi kuma haka magana take ko to amma tare da haka ba sa alfahari domin annabi ya hana su wannan alfahari saboda haka a na farko da ake annabi ya ce yana daga cikin al'amarin jahiliya kuma wanda ba za a daina ba shine alfakhru fil ahsabi alfahari da dangi alfahari da iyaye alfahari da yaya alfahari da mata alfahari da baffanu ko kawune ko kaza ko kaza wa ta'anu fil ansabi abu na biyu da yake yana daga cikin al'amuran jahiliya a cikin al'ummata kuma ba za su daina ba in ji annabi muhammadu shine sukar dangin wasu ko ƙabilar wasu ko yankin wasu ba fulatani ya ce wa bahaushe kaɗu na fata an fahimta bateri ya ce ya ce wa baboli ne ne mai kuke ce masa mala yakubu eh ban ji ba bayi daula bayi kenan to kaji ai amma ina so ku gane akwai bambanci tsakanin wasa tsakanin kabilu da kuma wato nuna mu kabilunmu su ne kaza ina fata kun gane wannan babu laifi in tarihi ya nuna akwai wani abu da ya faru tsakanin kabila kaza da kabila kaza wanda ya jawo ake wasa da wannan abun ake zolayar juna da wannan abun wannan babu laifi a musulunci amma abin da musulunci ya hana shi ne ka dinga jin duk duniya ba wata ƙabila ko wasu ɓangare ko wani yanki da ya kai dan yankinka yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai ce menene lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum ya ayyuhan nasu ya ku dandazan mutane inji Allah Allah bai kira kabila wane ko kabila wance ko bangare wane ko bangaren wance ko yankin wane ko yankin wance ba a'a Allah sai ya hada nasu gaba daya yace inna khalaqnakum min dhakarin mu muka halicce ku daga namiji wa unsa da mace shine nana hawwa'u da annaba adam waja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku yanki yanki yanki yanki gari gari tsibiri tsibiri ƙasa ƙasa wa ƙaba'il kuma ƙabilu-ƙabilu yare-yare na fata an fahimta me yasa Allah sai ya ce li ta'arafu dan ku fahimci junanku kowa ya gane ina ya kwana ina ya tashi sai ce inna akramakum indallahi a cikakum ku sani wanda ya fi ku daraja da kima a gurin Allah ba yaren suwana bane ba ƙabilar suwana ba ba yankin suwana ba wanda ya fi ku wannan shine wanda ya fi ku tsoron Allah to idan mutane suka gane wannan to shikenan duk wasa da za su yi tsakanin ƙabilu wannan babu laifi amma ya zamanto kana jin cewa babu wasu masu daraja a tsakankaninku sai ku da kuka fito a yanki kaza ko ɓangare kaza to wannan gaskiyar magana kuskure ne yasa wani ya aibanta bilalu da, da, da, da bakar fatashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tsawa ya ce a ayyartahu yanzu kana ainihin wato aibanta shi da fata shi ko da yaren shi sai ce innakam ru'un fika jahiliya lalle kai mutum ne wanda na fahimci har yanzu akwai ƙurƙushin jahiliya da tare da kai duk da ka shigo musulunci amma baka bar jahiliya period and darkness ba ina fata an gane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ja hankalinmu game da ainihin wato a hamiyya irin ta jahiliya a wani guri yace fi qulubihimul hamiyya hamiyatal jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahalaha ina fata an gane saboda haka abu na biyu at-ta'anu fil ansabi wato sukar bangaren wasu ko yaran wasu ko dangin wasu wannan shine abin da muka jima muna yaƙi da hi jama'a kuma ta wannan gurin yanzu aka saɗaɗo ake nema sai an tarwatsa najeriya wannan alfahari da ƙabilanci ba fulatani ya ce ai bahaushe shine mugu shine azzalimi shi ya cuci iyayensa da kakanninsa haka ne ko ba haka ba bafulatani ya faɗi wannan ga bahaushe bahaushe ma ya faɗi wannan ga bafulatani har ta kai aka samu maƙiya addinin Allah maƙiya Najeriya maƙiya son zaman lafiya suka ɗauki wannan abun suka yi amfani da shi suka cinna wutar fitina duk da ana ƙoƙarin kashe ta amma suna nan suna ta ƙara rura ta ina da wasu bidiyos a nan kan wayata da zan danna muku wallahi waninku a nan in ya koma gida ba zai iya bacci ba saboda me saboda wannan abin ya riga da ya raraki zuciyar wasu abin ya kwanta a cikin ransu cewa su su ne najeriya duk wani wanda ba su ba to azzalumi ne mugu ne zuwa ya kwace su zuwa ya kwace kasar a hannunsu don haka za ka ji ya ce duk inda na gaba fulata ne billahi lazi la ilaha illahu sai dai uwarshi ta haifi wani za ka ji ya ce duk inda na gaba haushe wallahi tallahi kai wani ma ce waye in zai mutu yana kalmar shahada wallahi matukar ba haushe ne ba zan bar shi ba sai na yanka shi to yanzu kaga kabilanci ya zo ya danna menene addini wanda a ƙa'ida ya kamata in dai mutum zai yi kalmar shahada kuna ga wani ne fa sahabi usamatu Allah ya haɗa mu da shi a aljanna ya bi wani daga cikin kafirai zai kai masara a filin daga wanda ya halatta ya kashe shi amma sai ya juyo ya kalmar shahada sai ce ƙarya kake yi tsoron kisa ya sa kai kalmar shahada ya bihi ya faskare shi aka zo aka gaya manzan Allah marawaici ya ce bai taɓa ganin manzan Allah ransa ya ɓaci irin wannan ranar ba ya ce a ƙataltahu ba'a da an ƙala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ce ƙala ha haufan min alƙatili ya faɗe ta ne saboda yana tsoron kisa sai manzan Allah ya ce a shaƙaƙta ƙalbahu in dai haka ne tsaga zuciyarsa kai kaga cewa tsoron kisa ya sa ya faɗe ta me yasa baka tsaga zuciyar ka gani ba sannan ka kashe shi ko ka bar shi ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau zafi akan kashe mutum bayan yayi kalmar shahada amma yau an samu wasu wanda suke kashewa abokansu ne masu kalmar shahada da sunan menene kabilanci ba yankin su bane su sun zalunce su shugabansu shehu usman bin fodi ya yi musu kaza ya yi musu kaza ana nan an cinna wannan wutar ana nema sai an ga bayan al'ummar musulmi da ita kuma abin da yake ba mu takaici da haushi shine da yawa daga cikin al'umma ba su gane wannan illar ba wai mutane sun ɗauki abu yakan zama matsala ne yayin da ya zo ya tsugunna a burkuhinsu in abin ya same su ne ya zama matsala amma ma damar yana zamfara ina fata an gane ma damar yana katsina ma damar yana sokoto ma damar yana naija ma damar yana kaduna bai dame su ba wannan su ya shafa na rantse da allah shi kansa wannan yana daga cikin nau'in cinmu da yaƙi haka ne ko ba haka ba mu dinga jin cewa matsala in dai ba mu ta zo ta samu ba ba matsalar mu bane ba wannan duk yana daga cikin an ci mu da yaƙi mun manta da yan uwantakar musulunci ta asali wanda ita ta haɗa mu ko mutum yana bangon duniya matukar yana kalmar shahada naka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innamal Allah subhanahu wataala yace innamal mu'minuna ikhwatun sai yace fa aslihu baina akhwaykum ku sani mu'minai yan uwan juna ne ku yi ƙoƙarin gyara abin da ke tsakankaninku na ‘yan uwantakar musulunci haka Allah ya faɗa ko manzo Allah ya ce almu'minu wal mu'min ko almuslimu bil muslimi kal bunyan musulmi da musulmi kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan shahinsa na karfafa shashi ma'ana wannan katangar yanzu inda gefen nan za ta faɗi sai nan ta yi rauni haka ne ko ba haka ba sai can ma ta yi rauni inda can ma za ta faɗi sai ya zama nan ya yi rauni nan ma ya yi rauni ba zai iya rike kansa ya zauna da gindinsa ba saboda ba ɗan uwan shi to haka ya kamata da ni da kai mu zama amma yanzu wannan ɗan uwantakar ana so sai an zare ta a cikin mu mutum ne yana tafiya yanzu zai ga an tare wani ana zalunta shi ba zai iya ɓata minti biyar ko minti goma ya tsaya ya shiga tsakani ya sasanta tsakani ba a ai shi wannan ba matsalarsa ba ce da haka sai ya wuce da mashin ɗinsa bu yana gani wani ya ci kwalar wani alamun kuma ya fi ƙarfin shi zaluntarsa zai amma wallahi ba zai iya tsaya ya taimake shi ba to wannan yana daga cikin matsalar yasa annabi ya ce wannan matsala ce a cikin al'ummata kuma har ta koma ga Allah ba za ta daina wannan matsalar yasa kaga yanzu abin yana ta faruwa ana ta abin nan Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana Allah kawo mana sauƙin wannan masifa don haka wa ta'anu fil ansab da sukar dangi sukar bangare sukar kabila sukar yankin suwa ne kai kana jin yankin ku ne ainihin wato abin nan sai manzon Allah ya ce wal istiqsamu ko wal istisqa'u bin nujumi da kuma neman shayarwa ta hanyar taurari wato mutane a awayi gari mutane su koma suna cewa mutirna bi nau'in nujumi kaza wa kaza an shayar da mu saboda tauraro kaza ya bullo ta bangare kaza na fata an gane irin waɗanda suke aiki da taurari ko dai ka ce musu bokaye ko ka ce musu matsabbata duk sunansu ne ya zamanto suna alfa'ar suna ainihin wato wato danganta ni'imar ruwan sama daga wani nau'i na tauraro ba daga Allah ba yasa a watar waya karanta kitabut tauhid ya ce wa fa'amman lazina ya na waɗanda suka ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza an shayar da mu da nau'in tauraro kaza da kaza fa ha'ula'i kafiruna billahi aminuna bin nujumi mu'minuna bin nujumi waɗanda duk za su ce an shayar da mu da nau'in tauraro kaza to waɗannan sun kafirce wa Allah sun yi imani da tauraro na fata an fahimta amman lazina ya ƙuluna mutirna bi fadlillahi wa bi rahamatihi amma wanda suka ce an shayar da mu da falalar Allah da rahamarsa fa zalika mu'minun billahi kafirun bil kawakibi aw bin nujumi wannan shi yayi imani da Allah shi ya kafirce wa menene taurari na fata an gane so saboda haka babu abin nan ba daidai ba ne to amma kuma mu gane akwai bambanci tsakanin almunajjimuna wato masu aiki da taurari da kuma masu ilimin hai'a masu ilimin geography na fata an fahimta wanda bincike ne yake sa su gane kaza zai faru amma su ma ya zama suna da baki biyu mun binciko akwai yiwuwar kaza ya faru idan Allah ya kaddara in ku Allah bai kaddara ba to bincikenmu dama ba zai binciko kaddarar ubangiji ba to ku ji malaman abin nan abin nan abin nan geography malaman hai'a lalle ku san da wannan in dai kai musulmi ne kai geographer ne to duk lokacin da kuka yi bincike idan ka fito za ka yi jawabi sai ka ce to mu dai mun yi namu binciken na 'yan adam kuma a hasashen mu ran kaza ga watan kaza za a yi kaza ko za a yi ruwa ko za a ina fata an gane amma fa wannan binciken mu ne Allah zai iya canja abin in ya ga dama to kai ne musulman arziki amma idan ka fito ka yanke hukunci lalle tabbas ba makawa ran kaza karfe kaza sai rana ta kisfe ran kaza karfe kaza za a yi rahin lafiyar wata ran kaza karfe kaza za a yi ruwan sama ina fata an gane jahohi kaza bana za su yi ambaliyar ruwa kai Allah ne eh sun faɗa ai na san sun faɗa din shi yasa ne ma na faɗa an gane magana da kyau ko to kuskure ne babba ka yanke hukunci kai tsaye ba tare da ka jingina ilimi zuwa gawa ba zuwa ga Allah amma idan ka jingina ilimi zuwa ga Allah cewa akwai yiwuwar haka ta yiwu gwargwadon bincike akwai yiwuwar kuma Allah ya canja abin shikenan ka tsira kana nan a musulminka mai bincike dan boko amma ka mai da al'amarinka zuwa ga ubangiji shikenan amma wallahi in dai rudin boko ya ɗebe ka kana irin waɗannan maganganu to zaka gaya wa aya zakinta ina fata an gane saboda haka bai halatta ba don haka al-istisqa'u bin nujum neman shayarwa da taurari jama'a irin wannan abin yana nan fa har yanzu akwai wasu matsubbata da suke tafiya duk ya shiga irin masu neman sa'a mutum ne idan gari ya waye malam kafin ya tafi kasuwa ko kafin ya tafi lagos ko kafin ya tafi kaza zai je ya samu matsubbaci ya ce to yau yana da mitin a kamfaninsu na kaza a lagos to sai bokan ya ce mu tafi bayan gari suna zuwa sai a ji a samu taron tattabaru yana zuwa kawai sai ce far idan suka tashi da gudu din nan suka yi yamma sai ce karka tafi mijin din nan akwai matsala duk wannan yana daga ciki yana daga ciki sai su baka tarbi su ce to rike he ka rike tarbi he ce ka dinga jan daya ɗaya ka ce Allahu ɗaya kuma ka ce shaiɗanu ɗaya Allahu ɗaya shaiɗanu in na ƙarshe ya zo a Allahu to akwai nasara ka tafi duk yana daga ciki idan na ƙarshen kaja ya zo a me shaiɗanu ya ce a uzu billahi ba alheri cikin wannan abin ka watsar da wannan harkar akwai waɗanda ƙur'ani za su baka saboda tsabar su gaulantar da kai in kai ma dama gauraka ne he su baka qur'ani he su kif aka he su rufe bari ma rufe bari sa takarda a gurin da muke karatu yau dan mu ba su din bane mu mun tashi budewa za mu ko he su kif aka he su bude in ka bude sai aka ga farkon ayar da ta zo a shafi na dama innal ladhina amanu wa amil ata'a ma sha Allah tabarakallah innal ladhina amanu ai akwai akwai nasara tafi amma idan aka ga wallazi na kafaru wa kazzabu bi ayati a ce la ilaha illallah ba harka na fata an fahimta to suna nan suna ta damfarar mutane da irin wannan abubuwa duk yana daga cikin ma'anar al-istisqa'u bin nujum mutum ya dinga suranta kaza da kaza cewa shi yake kawo sa'a ko da haka za a yi nasara wasu su yi da taurari wasu su yi da ainihin wato tsuntsaye wasu su yi da littafi kamar yadda muka faɗa wasu su yi da kibau a harba kibiya na fata an fahimci magana duk ana yi da sunan cewa za a nemi inda sa'a take wallahi wallahi babu sa'a ko miskala zarratin a cikin irin wannan kafirci ne zalla don haka yana da kyau kai shi yasa ka ga masu zuwa gurin malamai neman addu'a wallahi ku yi hankali yau an wayi gari mutane ba sa bambanta tsakanin boka da malami jama'a haka ne ko ba haka ba tsakanin boka ko matsubbaci da malamin sunna mutane yanzu ba sa iya bambance su da haka sai ya tafi gurin wani ya a ce masa ai malami ne ai kaza ai kaza ai kaza mutane da yawa sun sha buga mana waya malam gurin wani mai magani na je sai ya ce min na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kafin ka gama bayani kana farawa za mu ce wannan ba gurin malami kaje ba gurin boka kaje suna nan ana zuwa kuma inda shaidan ya sake rudar mutane sai shaidan yana gaya wa mutane cewa in ba irin waɗannan masu gara'i ɗin kaje gurinsu ba wanda za su zo ma da abin da ya saba wa tunani ba don kaje gurin malami to muna da muna da muna da abin na samu matsala wallahi asara ce ta kama ni ce a to mu yi salati ga annabi Allah ya maida gurbin asara ya gani mun ce ah salati goma ga annabi kuma wani ina cewa na zo maka da matsala shi ya wai shi ya raina salati goma ga annabi eh zai ce ma ya iya wannan ai wannan ka ai malam na iya mutane sun raina abin da ya zo daga Allah da manzansa kuma wallahi shine mafita duk abin da wani zai baka ka bincika ka ga yayi daidai da qur'ani yayi daidai da qur'ani yayi daidai da sunna bai daidai ba yanzu gashi nan hatta a waya wannan wallahi gashi nan suna tallata kansu tafi gidan talabijin tauraruwa tv wane ne tv hijira tv wacce tsiya tv za ka je ka samu suna ta tallata kansu kana jin bayanansu ka san wannan matsubbata ne ba malaman sunna ba ne amma saboda jahilcin mutane da rihin bincike da rihin karatunsu suna nan suna ta karɓar lambobin wayar waɗannan mutane suna buga musu waya suna kai musu neman taimako da agajin matsalolinsu amma wallahi galibinsu bokaye ne kalilan za ka cire waɗanda su ma in baka kira su bokaye ba aƙalla za ka ce musu 'yan damfara ne in ma ba su ga layin bokaye ba ka ji mutum yana baka garanti to a in dai ka zo ka muka baka magani ka warke sunanka yana baka garanti cewa ba wata matsala warkewa free tabbas za ka warke sai dai in baka yi amfani da maganinmu ba ƙarya kake wallahi duk wani magani kai jama'a ko ƙur'ani aka ja ana jingina abin zuwa ga Allah in ya ga dama a warke ne in Allah bai ga dama ba za a warke ba ko ba haka bane wannan ko ƙur'ani aka ja to ballantana abin da ba ƙur'ani ba ka ba mutum garanti cewa dole zai warke nawa ne cikin wanda suke da junnu za a je a yi mata ruƙuya ƙur'anin aka ja kuma Allah bai ba da lafiyar ba ina ruwan Allah kuma ƙur'ani aka ja aka karanta addu'o'in manzan Allah aka karanta amma tun da Allah bai ga damar ta warke ba ko ya warke ba wallahi ba zai warke ba amma wanda Allah ya ga damar warkewa aya ɗaya idan ka ja ta yi maganin matsalar wattaba'u ka kai ta har ƙarshe shikenan kai wallahi idan Allah ya sa shi mai yin maganin yana da cikakken imani da Allah da ƙarfin tauhidi da aƙida ingantacciya sannan ya kauce wa aikata saɓo na rantse da Allah kafin ya zo gurin marar lafiyar ma shaidanin aljanna yana iya guduwa ta samu sauki an sami irin wannan zamanin magabata an sami irin wannan zamanin sahabbai an sami irin wannan zamanin zamanin zamanin mutum zai tinkaro marar lafiya daga nesa aljanin zai hango shi cewa ga malam wane nan ko ga sahabi wane nan zaka ji ya fara ihu yana cewa a cewa wane dan Allah kar ya iso in dai wannan matsala ce an gama za mu fita kuma ba za mu sake dawowa ba saboda me saboda shi mai maganin Allah ya taimake shi mai tsare dokokin Allah ne da haka ka gane hatta addu'a da ake cewa za ka karba baka ji an ce sai in baka cin haramun ba ko ba haka bane kaga ya nuna sai jikinka da zuciyarka tana tsarkake ne zaka gaya wa Allah ya saurare ka amma idan kana da dandakalar matsala za ka yi ta faɗa Allah ba zai saurare ka ba so mas'alar ba tana tsantsar karfin karatu da fawar murya da iya tajwidi da ta'biki in ba haka bane mas'alar tana da alaka da zuciyarka kai ya kake da ubangijinka an gane yaya kake cikin kaɗan nan wannan jikin da ka gina da me ka gina shi yana da alaka da wannan sannan sai Allah ya ce to mun ji mun karba mas'ala kaza mun yaye ta amma in kana jin tsantsar karatu ne to ai bul'amu dan ba'ura ma malami ne me yasa ya samu matsala da ubangiji ko ba haka bane jama'a bil'amu dan ba'ura malami ne amma ya aka suka samu matsala da Allah saboda bai da imani tsantsar karatun ya tara amma ba imani jama'a an fahimci magana da kyau ko saboda haka mai ta roƙon Allah ya cika zukatanmu da imani ya cika zukatanmu da bin biyayya gare shi ya cika jikinmu da ɗa'a gare shi da kaucewa saba mishi na rantse da Allah idan wannan ta samu to magana ta kare ayat da muka ja ɗazu ɗazu ta ishe mu to inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku karamci da girma da mutunci a gurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah me ne tsoron Allah ne shine nisantar abin da Allah ya haramta da kuma aikata abin da Allah ya umarna shine tsoron Allah kawai duk abin da ba wannan ba ba tsoron Allah sunan shi ba inda duk ka ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi ka kaucewa abin da Allah ya haramta ma ka ji mai tsoron wa ka ji tsoron Allah yasa ya ce man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya zama mumini mai tsoron Allah ya zama waliyin Allah ita walittaka ba wani rawani ne ko wani amawali a ganka da wani zaren yadi daga nan ya kai kofar ina ba kofar gombe duk wannan ba shi ba ne idan za ka sako yadin dubu biyu da ɗari biyar matuƙar zuciyarka a cike take da tsoron Allah kai ne na Allah ba ruwan Allah wallahi jama'a kuna fahimtar magana na da kyau saboda haka duk wani wanda zai ce maka zai maka kaza zai ma kaza ka zo da kaza za a baka kaza in kai kaza za mu ma kaza ka ce a'a da Allah waya na babu recharge card taimaka mun da na dubu ɗaya ka je da duk sauran bayananka na gode wannan recharge card na dubu ɗaya wallahi ya fi maka akan ya ɓata ma lokaci cewa shi zai biya ma bukata kaza ya baka recharge card ɗin dubu ɗaya an gane magana da ke ku wannan kawai shi ne ka je ka cikin sarimul battar wani boka ne wahid abdulsalam bali ya ba da labari wani boka ne duk gari idan za a yi aure sai an je an same shi an nemi yarda shi karanta sarimul battar fi tasaddi li saharatul ashrar na wahid abdulsalam bali duk garin in- in ka kuskura ka je ka daura aure ba tare da amincewarsa ba to ka je ka zauna da amarya ka ga yadda za ku kare to dama idan kai bilibin da abu to ya fi firgita ka kuma ya fi tasiri a jikinka haka ne ko ba haka ba to da mutane suka firgita da shi suka razana da shi sai ya zama daga mutum ya kuskura ya je ya daura aure ba tare da izininsa ba shikenan kawai sai ya turo wa amaryar aljanu ta ɗaure ka ta yi ma dukan tsiya a cikin ɗaki billahi lalzu ta maka fata-fata wallahi mana sai ga wani matashin sunna mana ya dawo shi ya bar gari ya tafi karatu ya gama karatu ya dawo yana ta harkokinsa ya ji ana ta hirar boka a cikin gari ai in za a yi noma sai an je an same shi in mutum ya samu rumfar kasuwa zai bude sai ya je ya nemi izininsa in mutum zai yi aure sai ya je in mutum ya tahi ta- neman admission sai ya je a'a to shi sai ya tahi zai aure sai iyayen suka zauna da shi suka ce to yanzu an gama komai an ba da yarinya an haɗa kayan aure an ba da sadaki an yi komai ta saura abu na ƙarshe wanda an ba shi aure ba zai yi ba ya ce meye kuma ce akwai wane wane kaza za a je a nemi izininsa da kuma yarjewarsa sai an sayi akuya kaza an sayi shanu kaza an sayi waye kaza an sayi goro farare guda dubu daya wa- wasu maganganu suka gama da suka gama ya ce to na farko dai ku ba za ku je ba kuma ni ma ba zan je ba ya ce kuma za a ɗaura auren nan juma'a in Allah ya yi la ilaha illallah ɗan nan za ka jawo mana bala'i kaza kaza kaza tsohuwa ta rikirkice ta shagwarkwabe ta zube a ƙar ya ce babu ta ce na'am ya ce kwantar da hankalinki ba abin da zai faru suka buga in in fa yaron nan ka fai hankali ya ce kai ni ina ne gidan wannan mutumin aka ce gida kaza ya ce ni zan je in gaya mar ran kaza zan ɗaura aure kuma wallahi ba zan faɗa maka ba kuma ba na neman izininka in ka ga dama ka ruguza auren tun daga farkonsa har ƙarshensa a'a in dai ba za ka je ka nemi izini ba to da Allah ka bashi da Allah ka bashi ya ce wallahi sai na je wallahi ya tambayi gidan aka kwatanta masa ka je ka karanta wahid abdulsalam bali ya je ya harbi kofar tukunna uba ta buɗe ce ina wannan kasar gumin kafirin bokan nan ya taso wani ha ya ce kai dan Allah, banza sha sha sha kawai ya ce kawai ba wani abu ne na zo in gaya ma ne zan yi aure kuma bana neman izinin ka in ka isa ka lalata auren ka gani wallahi daga nan ango kawai ya tafi gidansu amarya ya ce fito ya kama kan amarya ya tofa mata kursiyu bakwai amanar rasulu bakwai ayatul kursiyu bakwai qul huwa bakwai falaki bakwai nasu bakwai ya ce ki je ki shiri gobe za a daura aure kawai ba abin da zai faru ya tafi ɗakin amarya ya je ya tofa kursiyu ya tofa kaza ya tofa kaza ya samu ruwa a kofi ya karanta waɗannan ayoyi malam ya sha rabi rabi ya ƙara a ruwa ya yi wanka na rantse da Allah kawai aka ɗaura aure mutane suka tsaya suna ta jiran bala'in da zai taso aka kawo amarya kwana ɗaya shiru kwana na biyu shiru kwana na uku shiru in ya fito masallaci wannan yana kallonsa shi ne shi ne shi ne shi ne waye, wallahi shi ne wallahi malam sanda aka yi sati biyu ba abin da ya samu wannan mutum kuma wallahi ka je ka karanta a cikin sarmul batar ya ce duk wanda bai zo ya gaya mishi ba to ranar bala'i ya same su a garin ihu za ka dinga ji a cikin gidan amarya da ango gida ya wargaje malam komai ya lalace don haka dole mutane suka saduda duk abin da ya taso dole sai sun je sun nemi izinin shi amma wallahi wannan sai da ya karya bakalin wannan mutumin saboda in ka cika da tauhidi na rantse da Allah a ba ka ga annabi Musa yadda ya dinga takabar za da fir'auna me yasa fir'auna fa cewa ya duk wani ƙwararren boka a gayyato shi ya zo annabi Musa daga hi sai sandarsa ya je filin kai tsabar shegantaka irin ta fir'auna tambaya ya yauhe za a haɗu annabi Musa ya ce yauhe za a haɗu ya ce ƙala mau'idukum yawmu zinati wa an yi sharan nasu buha ba za a taru ba sai ran sallah kuma duk wanda suka zo hawan sallah a tsaye da kowa a ce za a yi muƙabala tsakanin fir'auna da annabi musa saboda ana so sai an tozarta annabi musa na fata an gane amma wallahi sanda annabi musa ya bitin din fir'auna masa mutsu mutsu fir'auna ya koma da shi da mukarrabansa kaf babu abin da suka iya yi wa annabi musa me wannan yake nuna mana shine riko da tauhidi da aqida wallahi babu abin da ya fita daɗi ko babu abin da ya fita kawo nasara don haka wannan bawan Allah ya zauna lafiya da matarsa ƙarshe dai a sati na biyu mutanen wannan gari suka je suka rufe wannan boka da duka aka ruguza gidan sanda aka yi flat ɗinsa suka ce ka yi ta wahalar da mu a banza ashe kai jakin banza ne mu ba mu sani ba suka ruguza gidan malam suka fafare shi to don haka kar wani ya tsorata ka za a ga yanzu wani wani har tsoron sauya ake ji a wannan kai hankali da shi yana da tsatsuba eh gobe da nisa ko wannan yana da tsatsuba wannan da kake gani in ka kula shi akwai matsala a ba wata matsala wallahi ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka don haka wal istisqa'u bin nujum sai ce wan niyahatu da kuma an niyaha an niyaha shine buka'ul maut bis sautin rafi ko murtafi wato kukan mutuwa da ɗaga sauti da ihu wa ƙala annabi ya ce an na'ihatu mai kukan mutuwa da ƙaƙajin mutuwa idan lam tatub matuƙar ba ta tuba ba qabla mautiha kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyama za a tsaye da ita a ranar tashin alqiyama wa alaiha sirbalun min qatran a jikinta tana da riga da wando shine a can wani guri yace sarabiluhum min qatranin ko wa tagasha wujuhahum nar tufafin yan wuta za a yi musu hida alqatran alqatran malamai suka ce shine wato narkakkiyar dalma ruwa ne na dalma narkakke za a kwaba shi a yi musu riga da wando da shi malar ruwan zafi ma aka yi maka riga da wando da shi ai bala'i a samu mutum balantana ruwan dalma mala aunu eh ruwan zafi wannan a yi maka riga da wando da shi ai bala'i ya samu bawa ballantana dalma malan da ta narke da kaurinta kamar kunu a yi ma riga da wando da ita shine sarabiluhum min qatranin wa tagsha wujuhahum an-nar Allah ya ce kuma za mu lullube fuskokinsu da wutar jahannama Allah ka sauwake Allah ka tsare mu daga wannan masifa shi ne ke cewa ita mai kukan mutuwan nan to kaga anan sai annabi ya ce hatu bai ce ihu ba sai wannan ya nuna mafi yawan masu kukan mutuwa su waye mata ne su ne dama da wannan masifa yawanci namiji bai cika wannan abun ba ko da kuwa bai da ilimi sosai saboda namiji yana da juriya akan irin waɗannan al'amura Allah ya bashi abin nan ƙarfin zuciya amma mace tana da raunin zuciya kuma sai jahilci ya zo ya shiga to shi kenan an shiga uku yasa in ana ba wa maza ilimi sau ɗaya to mata sau uku ya kamata a ba su ina fata an fahimci magana saboda fitinarsu ta annabi cewa ya fa ma taraktu alar rijali adarru minan nisa'i ko fitnatan alal rijali adarru minan nisa ban bar wata fitina a doran ƙasa akan maza ba sama da mata duk wata bala'i da wata masifa su suke jawo ta ka hau social media nan za ka tabbatar da mata su ne masifar mu ko ba haka ba ne duk wata shegantaka yanzu da su ake yi ana nan an karfafa musu gwiwa ana ta ba su kuɗi ana ta banka musu kuɗi jiya nake ganin bidiyon malam daurawa Allah ya saka mishi da alheri yana magana akan dan bello for the first time da malam ya magana akan dan bello tun da abin da ya faru ya faru yace yanzu balalo malam balalo ne za a ce wai miliyan 130 ce an samu wani a china ya yi fito ya yi maganganu na cin mutuncin malam balalo ya ce tun daga nan da na ga bidiyon na san cewa to karshen wannan yaron ya zo malam daura abin da ya faɗa kenan wallahi dan bello ka shiga uku ai dole hankalin sai tashi ka shiga uku irin su malam daurawa suna cewa karshen ka ya zo ka ji ko to don haka dan bello kai hankali wallahi tallahi ka shiga uku irin su malam daura suna cewa tun da suka ji kayi magana kaza suka gane karshen ka ya zo to lalle ka yi gaggawar tuba ga Allah saboda in bakin malaman nan ya kama ka na rantsi da Allah zaka rasa inda zaka sa kanka kun ga irin su malam daura irin su malam guruntum wallahi mutum yayi hankali mu ahlus sunna ne ba ma kan ba masu mu ce su waliyai ne ko su kaza ne mu ba ma haka amma kuma mun sani suna da wasu alkhairan da wallahi muna kyauta zaton in suka gaya wa Allah Allah zai saurare su yanzu idan aka baje ma malam daurawa a faifai walla aka gaya maka wasu ayyukansu guda uku sai ka rasa inda za ka yi daga nan saboda kai ka san har ka mutu ba za ka yi ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan guda uku ba har ka koma ga Allah to irinsu suka ce maka kaza to kai hankali to a nan ne sai malam daurawa ya ce karuwa fa karuwa fa a ƙasar nan za a ba ta kwangilar naira biliyan ɗaya za a ba ta kwangilar triliyan ɗaya amma saboda mutane sun zama 'yan iska daga an ji malam wane ya ɗan samu 'yar wata miliyan goma ko ashirin ko talatin an dinga masifa kenan a ƙasar nan saboda mu ne kaɗai muka iya tsugudidi muka iya maganganu muka iya kaza muka iya kaza to amma alhamdulillah maganganun ma an san suwa ake wa ni ka zo ka yi min mana wallahi ni ka zo ka yi min ka ga yadda za mu kare da kai Allah an san suwa ake wa ai akwai karkatattun danga masu daɗin hawa yau wasu za a taɓa su na ƙwarai da gaske amma waɗancan har private jet suke da shi jirgi ne private yana nan a airport su yake jira ranar da zai tafi lagos kawai ya ɗebo iyalansa da yan fastocinsa da fasto fasto da yan fada fada ɗinsa ya tura su a ciki su tahi su su tafi ibada daga nan su yi lagos daga nan su abuja daga nan su yi fatakot duk najeriya ka gaya mun waye yake da jirgi kwaya ɗaya cikin malaman sunnar manzan allah in allah da zan saya insha allah ta'ala in allah da zan saya zan buɗe kofa in allah ya yi in allah ya na ce wallahi karka mamaki wallahi ni allah na dogara da hina nan da allah eh mana ya in allah da zan buɗe kofa yau kai ne falu ko abu ibrahim to madalla na fata an fahimta to haka jama'a a garin nan jama'a na san a wasu zamuna na wata gwamnati akwai wasu cross cross a garin nan da aka yi su na rantse da Allah yan kani wudin nan aka ba kwangila suka yi su kuma na san wasu ku sanar labari cross daya cross guda daya sai ka ji an ba wani dan kani miliyan 500 ya zo ya kashe kwata-kwata miliyan 50 ya gama ya tafi haka za aka aka zo aka dinga yi malam daura ya ce to ya ce akwai wani abu da ya je nema aka ce masa ai wani ba za ka samu ba ya ce to ya za a yi aka ce in kana so ka kira wance ita ce karuwar wana ogan gurin in ka kira ta ka ce kaza kake nema ita za ta sahiye maka wannan abu billahi allazi la ilaha illa huwa yace san da ya kira ta ya nemi cewa ta taimaka ce wa wane magana a yi kaza ta ce rabu da himalan bari in kira shi ka gani kawai ta sa waya ta ce yi wa malam daurawa kaza ya ce an gama wannan kasa ta mu malam malam amma ba dama wani malami ya dan motsa sai a haukar mato da ihu karuwai malam sun fi mutunci a gurin waɗannan mutanen sama da masu da'awa Allah ya yi ni ba za ka zo ka min wannan rashin kirkin ba billahi lazi ba zan barka ba ni Allah ba zan barka ba yawa ba kai ka koya min karatu ba ka banni kawai da harkata ka ganni nan in ko ba za ka banni ba to wallahi za mu sa kafar wando ɗaya da kai shine kawai mu yanzu mun daina yadda wani kawai ya zo ya ci mutuncin mu kawai ya sha kwana wallahi baka isa ba in kai kana jin kana da abun faɗa yo mu da muke karantar da sunnar manzan Allah mu ne ba mu da abun faɗa wa ya fi mu ma abun faɗa babu alfahari bane jama'a wani lokaci dole sai ka nuna mutane ka san me kake yi fa kafin mutane su fara shakkar ka amma daga ka fito wani ya sayyadi da kai kana tafiya wani lagab lagab lagab la kai sai su dawo su raina ka ko ba haka bane malam usman wanda haka mun ba za mu karbi a in mun karbi raini da kaskanci fa sunnar manzon Allah ne ta karbi raini da kaskanci fa da mu dan ita muke dako ita muke karantarwa haka ne ko ba haka ba so ba za mu yadda mu kaskanta sunna ba wallahi Allah shirye da mu don haka yake cewa anna'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyama me kukan mutuwa da kakajin mutuwa in bata tuba ba kafin ta mutu to za a tare ita a ranar tashin alkiyama wa alaiha sirbalun min qatran tana sanye da tufafi na narkakkiyar dalma ina fata an gane wa dir'un min jarbin da kuma ainihin wato bargo na aljar aljar suka ce wani ciwo ne wanda yake tsakanin fata da nama kamar kuraje ne haka idan haske ko zafin rana ko zafin wuta ya taɓa shi sai ya ƙara ɗaukar bala'in zafi to za a yi musu bargo da irin wannan na wutar jahannama a lullube su da shi gaba ɗaya a lullube fatar ta da shi jama'a ku duba narko da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ambata akan mai kukan mutuwa mai ihu kakaje idan an mutu so don haka ya sa magabata suka ce in kana so kada Allah ya ma azaba idan ka mutu to ka bar wasiya kar a kukan mutuwa ka je ka karanta kaifa yajibu alaina an nufassira alquran alazim na Muhammad Nasiruddin Albani da yazo yana fassara la taziru waziratun wizra ukhra wata laifi ba ta ɗaukar laifin wata da kuma hadisin da ya nuna cewa idan aka yi wa mutum kukan mutuwa za a mar menene azaba almu'awwalu alaihi yu'azzab wanda aka yi mar kukan mutuwa za a mar azaba sannan kuma ga aya ta ce wani rai ba ta ɗaukar laifin wata dan Allah wanda ya mutu kan ina ruwansa da wanda suka yi abu a duniya ai ba ruwansa ai ko to amma me yasa aka ce idan ya mutu aka yi mar kukan mutuwa za a mar azaba bayan ba shi da haƙƙi tunda ba shi ya kukan ba shi kuma bai sa a yi mara ba ina fata an gane bai ma san an yi ba sai malamai suka ce abin da za a ce waka a nan shine in ba ka so wannan abin ya tabbata a kanka to kafin ka mutu ka bar wasiya wa danginka ko rubutacciya ko kuma ka tara suka gaya musu cewa in na mutu ban yafe ba duk wanda ya ɗora hannu a kayan mun kuka irin wanda shari'a ba ta yarda da shi ba to duk wanda ya bar irin wannan wasiyar sai aka yi bar kukan mutuwa bayan ya mutu to Allah ba zai mar azaba ba dan shi ya fita ina fata an gane amma in ka bari ko ma har ka ba da umarni domin a jahiliya ya kai har umarni mutum yake bayarwa kai har baituka suke rerawa suna suna rera baiti akan cewa idan na mutu ku mun kuka ku mun kaza ku mun kaza ku mun kaza ina fata an gane to kaga bai halatta ba kuma bai tabbata ba saboda haka ba a son kukan mutuwa amma kuka na shesheka na zubar da hawaye to wannan babu laifi dan an yi annabi ma ya yi amma na ɗora hannu a ka a yi ta gunji a yi kaza a yi kaza wannan bai tabbata ba an samu wani daga cikin magabata cikin sahabbai su ma ya yi jama'a da ya suma iyalansa suka kewaye kansa yana kan cinyar ɗaya daga cikin matan shi kawai sai ya ji wata daga cikin 'yan uwan shi tana cewa wayo mun shiga uku mun lalace wayo yau rumfa ta faɗi mana wai kai kai ne rumfasu to tun da ka mutu kaga rumfa ta faɗi sun fito rana kenan kuma in ka lura da abin za ka ga cewa lallai lallai dole ma'ana ya kamata Allah ya haramta abin ina fata an gane domin wanda ya ce rumfa ta faɗi masa da Allah da waye dogara da mataccen ya dogara ba da Allah ya dogara ba ko domin in ka dogara Allah ne mai yi ina ruwanka da wanda ya mutu ba Allah ne ya turo shi ya taimake ka ba idan ya ga dama yadda ya mutum ba zai sake turo wani wanda zai taimaka ma ba to me na cewa rumfa ta faɗi ma shirka da za kuma Allah khair to wannan dalilin yasa Allah ya haramta abin kuma ya tsawa a kai saboda akwai wani nau'i na shirka da tawwala al'amari zuwa ga wannan mataccen inda ka yadda da Allah sai ka ce Allahu akbar Allah ya kawo mana wane yana taimakon mu yau Allah ya ɗauki rayuwarsa ya Allah muna roƙonka ka tayar mana da wani cikin dangi wanda zai ci gaba da yi mana hidimar da wane yake mana ba shi kenan magana ta kare ba to amma saboda jahilci na mutane sai mutum ya zo ya ce wai yorin fata faɗi to wannan sahabi yana kwance a sumi ana masa wannan ihun yana so ya magana amma ba dama saboda yana cikin tsananin rashin lafiya dan sun ɗauka ya mutu ne a hesu ma yayi can Allah ya taimake sai ya farfado yana farfadowa bayan yayi kalmar shahada sai ya ce ina wance aka ce ga ta can yace kirawo min ita aka kirawo ta yace duk abin da kika faɗa sanda aka faɗa mu idan kika ce wayyo min shiga uku mun lalace sai a ce to kai ma ka shiga uku ka lalace ya ce wallahi haka duk abin da kika faɗa sanda aka faɗa mu wayo rumfa ta faɗi mana ya ce kai ma yau rumfa ta faɗi maka a yanzu inda ta zarce ya tafi lahira da wannan akwai matsala ko babu akwai matsala ya ce don haka wasiya kada wata ko da wasa na mutu ta yi mun kukan mutuwa irin wannan ban yadda ba ban yafe ba ya ce yanzu inda na mutum ke kina cewa kin shiga uku ni ma ana cewa na shiga uku to yanzu wa ya jefa wani cikin bala'i kenan kin jefa na cikin masifa to shi yasa lalle lalle mu bar wasiya kuma da wannan nake faɗa a wannan kaset ɗinmu na 131 wasiya ne ga 'yan uwana da dangina da duk al'ummar musulmi in na mutu kar wani ya mun kukan mutuwa in kuma kai ban yafe ba kawai shine ni na isar da tawacin daga nan tukunna eh to na sani ko gobe ne yi wallahi tallahi ban sani ba ko gobe ne kai ma baka sani ba ko gobe ne ko a satin nan ko a watan nan ko a shekaran nan so gara ka bari yau akwai wani magani ne idan Allah ya kawo ta ba wani magani to na faɗa ni ma da ƴan uwa da dangi mata na ƴaƴana kai usaimi ina kuke kun ji kanku to kar wani ya mun kuka mutuwa na mutu yawwa yawwa abu abu Allah ya samu cika da imani to wannan shine to Allah shirye da mu da haka yake cewa a wadar'in min jarbin za a yi mata wannan bargo da wannan lullubi na ainihin wato wannan narkon wuta na ciwo da wannan zafi Allah ka kiyaye mu da mu da iyalanmu gaba daya abu na biyu da na uku wanda a kansu za mu tsaya shine darbul hududi wa shaqqul juyubi darbul hudud akwai wanda ba ihu da kuka suke ba ko kuma suna hadawa da ihu da kukan da kuma darbul hududi dukan kumatu marun kumatu ka gani pow ka je indiyawa ka gani eh ka je indiya ka gani in aka yi musu mutuwa mutum ɗaya ne zai mutu amma sai an kai guda ashirin asibiti kuma in aka yi rashin sa'a a cikin ashirin ɗin nan sai biyu su ma sun bi kaga ɗaya ya mutu an yi asarar biyu me aka yi kenan jama'a sun zama uku saboda ba addini so abin da aka nuna musu kenan idan aka mutu kai ta ihu kai ta faduwa kana kuka kana kakaji don haka za ka ga mace ta ɗebo da gudu ta yi tsalle sanda ta yi sama fab ta faɗi a ƙasa ta fashe da kuka ta yagi jikinta ta fusgi gashinta duk za mu zo hatta fusgar gashi wallahi sanda manzan Allah ya hana ya ce in musifa ta same ka ko ta mutuwa ko ta waye kar mace ta zo tana yagar gashin kanta wata har kanta za ka ga yana jini wallahi wata ta dinga yagar fuskata wasu har faratu suke bari saboda kukan mutuwa musamman za ta raini faice ta gyara shi saboda in an yi kukan mutuwa ta yagi fuskarta da shi in an yi mutuwa duk wannan aikin jahiliya ne mana sai ka tafi indiyawa ka je ka cikin wannan al'adu nasu na banza malam za ka je ka ga abin mamaki malam ka ga abin mamaki mu nan fa wallahi har yanzu a cikin addinin musulunci muke wallahi har yanzu al'ummar makarantarwa ya shige ta daidai gwargwado ba ta yin wasu abubuwa amma in ka shiga irin waɗannan guraren za ka ga abin mamaki za ka gane ni'imar da Allah ya mana ta musulunci wa shaqqul juyubi da kuma yaga tufafi aljayb shine kamar wuyan riga nan wuya ga wuyan riga shine aljaybu wasu na cewa aljihu shi yasa ma ake cewa aljihu ai daga aljaybu ne sai aka mai da shi aljihu ina fata an fahimta to ya ga riga dai a takaice to duk bai halatta ba an abdullahi qala qala nabi sallallahu alaihi wa sallama laysa minna man latima al hududa daga abdullahi yace manzon Allah yace laysa minna man latima al hududa wanda duk ya mari ko ta mari fuskar ta dan an yi mutuwa ko dan wata musifa ta afko mata ta dinga marin fuskar ta annabi yace babu ni babu ita babu mu babu ita wa shaqqal juyuba haka wadda ta yaga wuyan rigarta ko wanda ya yaga wuyan rigar shi saboda an yi mutuwa wayyo ya haka ya ga ya farka kayansa manzo Allah ya ce babu ni babu shi wada abi da'awa aljahiliya bi da'awal jahiliya ya dinga yin da'awa irin ta jahiliya shine magana da muka faɗa ɗazu mutum ya ce wayyo mun shiga uku mun lalace wayyo kaza wayyo kaza to wannan da'awa jahiliya kenan in ji annabi Muhammadu annabi ce duk wanda ya wannan bayan an masa mutuwa ko wata musiba ta same shi annabi ce babu ne babu shi ya kama gabansa ne ma in kama nawa ina fata an fahimta za mu dakata anan za mu tahi na hudu shine halqu sha'ar fusgar gashi ya gargashi kamar yadda muka faɗa ɗazu abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya bamu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai tambaya ko wani abu